الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 19 ga watan shawwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 15 ga watan 8 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba da yafi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am wai tambayar dan uwa menene hukuncin mai azumin da ya buɗe baki a iya zatansa rana ta fada bayan haka sai ya bayyana cewa ba ta fada ba iya abin da yake kansa sai ya ci gaba da rike bakinsa har rana ta fada sannan ya ci gaba da buɗe baki kuma babu ramuwa a kan shi kamar yadda haka ya wakana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiya sun gangara wani korami sai suka gaba sa ganin rana sai suka yi zaton ta fada suka yi buɗe baki bayan an hayo tudu sai suka ga rana an gane ku suka ci gaba da azuminsu kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce su ba da cewa su rama don haka wannan kuskure ne kuskure ko ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke mana da nasi na alkur'ani ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به حكم الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقربوا عليه dan haka wannan kuskure ne kenan haka sai ka hada shi da mutumin da yana zaton cewa alfijir bai keto ba yayi sahur sai ya bayyana cewa ai tuntuna alfijir ya keto wannan sai ya ci gaba da azuminsa shi ma babu ramuwa a kan shi na wai mutumin da yake da rashin lafiya a jikinsa rashin lafiyar da ba ta iya barin shi ya sanya ruwa a jikin shi kuma sai janaba ta same shi yaya matsayinsa iya abinda zai yi taimama zai yi an gane kudin mutumin daman yana daga cikin sababba na yin taimama shine rashin ruwa ko kuma rashin ikon yin amfani da shi don haka shi yana da rashin lafiya karaya ce ko wasu kuraje ne a jikinsa waɗanda ba sa baya iya taɓa ruwa ma'ana in ma wanka ko kuma arwalla idan janaba ta sadu da shi to iya abin da yake kan shi shine ya taimama kuma lokacin da Allah ya bashi lafiya dole ya nemi ruwan da zai yi wanka na janaba ya yi na'am a cikin ramadan kamar bashi da ake bin shi wai idan ana bin ka bashin azumi na ramadan shin dole ne sai mutum ya jera shi ko kuma yana iya yin shi jefi-jefi ma'ana yau ka yi kwana ɗaya kwana biyu ka huta sannan ka yi sannan a samu wasu 'yan kwanuka ka huta har a kai wato lokacin da za ka gama adadin abin da yake kanka a ramuwar azumi na ramadan jera shi ba dole ba ne ba ramuwar ita ce dole amma jera shi ba wajibi ba ne ba mutum yakan iya jera shi kuma sannan yakan iya yin shi daban-daban na'am
cikin sallah na'am yana sallah kamar asa eh
raka biyu na ƙarshen eh ya ya manta ya gara musu kuma na'am wani misali raka'a biyu raka'o'i guda biyu na ƙarshen azzahar ko na ƙarshen la'asar ko na ƙarshen isha ko raka'a ɗaya ta ƙarshen magarba wanda iya abin da yake sunna shine karanta fatiha ita kadai idan mutum ya manta ya karanta sura menene matsayin sallar shi sallar shi sallah ce ingantacciya balma ya tabbata cewa wato ana ƙara shine a wannan an samu abubakar allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai suna kara wasu ayoyi bayan fatiha a cikin raka'o'i biyu in ma na karshen la'azahar ko na karshen la'asar ko na karshen isha ko raka'a ɗaya ta karshen magarba an gane ko ya halatta a ƙara wata sura amma iya abin da yake sunna a takaita akan abu karanta fatiha amma in an ƙara ba laifi ba kai kuma babu komai a kanka na sujada ba adi na
kuma da azumi da mutum zai bulago yake ajiyewa to in ya je garin da zai je zai ci gaba da kare kare bulago shi dawo ko kuma azumi zai wara inda yake bulago
inda mutum a matsayin mai bulaguro ne sawa'an yana kan hanyar tafiya ko ya isa garin da ya je wannan a matsayinsa na mai bulaguro zai iya ajiye azi don ba sharadi ba ne na cewa sai akan hanya kamar yadda kasarun sallah ba ta keɓanta ba akan hanyar tafiya ko garin da ka je za ka iya yin kasarun sallah iya gwargwadon kwanukan da za a iya kiran ka mai bulaguro mutum yakan iya ajiye azumi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siya littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen azumi wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na ashirin wanda shi babi na ashirin babi ne wanda malam ya kulla shi kamar haka yake cewa babu barakatis sahuri min gairi ijab لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور wato babi ne wanda ke bayani game da wato albarka ta sahur shi lafazin as-sahur kamar yadda bayani ya gabata in kama sinun kin fatha shine abincin da ake ci wato a ƙarshen dare kenan gab da ke towa alfijir shine as-sahur domin wannan lokaci ana kiran shi as-sahar kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa najaynahum bi sahar sahar shine wato lokaci wanda yake gab da ke towa alfijir karshen dare kenan to dan haka abincin da ake ci a wannan lokaci shine ake kira da as-sahur kenan in aka ma sinun kin fatha kamar yadda in ka ce alwabu wato ruwan arwalla kenan amma idan ka ce as-suhur sinun din kai masa bamma to abinda ake nufi yin sahur kenan aikin karan kansa yin sahur kamar yadda in ka ce alwudu yin arwalla alwudu ruwan arwalla as-sahur abincin da ake ci a lokacin sahur as-suhur yin sahur shine anan malam yace babu barakatis sahuri wato baban da ke bayani game da albarka ta abincin da ake ci wato a ƙarshen dare ga wanda yake mai nihin yin azumi min gairi ijabin mala ya ce amma fa ba tare da wajabtawa ba shi sahur ba dole ba ne ba da yawa daga cikin jama'a ta musulmi wasu sun jahilci hukuncin yin sabur suna ganin cewa mutumin da bai yi sabur ba ba maganar azumi so da yawa haka wasu sukan fahimta malam na tashi ban yi sabur ba yaya ina iya yin azumi amma na kwana da niyya wanda da yawa ma sun fahimci cewa idan mutum bai yi tarawihi ba bai sallar ashan ba to ba maganar ya yi azumi gobe suna ganin cewa kamar yin tarawihi yana da alaka da yin azumi cewa wani sharaɗi ne daga cikin sharaɗa haka suke ɗaukan cewa yin sahur tamkar sharaɗi ne daga cikin sharaɗan yin azumi wanda ya yi sahur yana iya yin azumi wanda bai yi sahur ba zai yi azumi ba don haka malam ya ce min gairi ijabin ba tare da wajautawa ba kenan menene matsayinsa sunna ce mustahabba sai ya ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu hujja ya ce domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbansa wasalu sun yi tazarcen azumi an gane ko aka jera kusan kwana biyu ana azumi ba tare da an ci ko an sha ba maganar buɗe baki sai ya ce walam yi zukari sahur ya ce amma ba a ambata bayin sahur kamar misali asibar yau daren yau mutum ya yi sahur sai ya wuni da azumi gobe in rana ta fada ba zai buɗe baki ba sai ya zarci sannan asibar gobe ba maganar yin sahur sai an kai kenan magarba ta shibi shine yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wasalu wato sun sadar da azumi kusan kwana biyu walam yuzkar sahur yace amma ba a ambata sahur ba shine malam sai ya shigo da hadisin nafi daga wato mai gidansa shine abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wasala wato lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sadar da azumi ma'ana ya yi tazarcensa fawasalan nasu jama'a su ma sai suka ringa sadarwa fashakka alaihim al'amarin su yi tsananta a kansu suka kasa jimrewa fana hahun mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya hane su ƙalu sai suka ba da uzurin cewa ai su ma suna iya yi menene dalilin suna iya yi sai suka ce masa innaka tuwasi domin kai ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana sadarwa mu ko ba mu da abin koyi face kai kuma mun fahimta cewa bai keɓanta da kai ba ƙala sai manzan Allah ya gaya musu cewa lastu ka hayatikum ni ban zaman tuba tamkar ku ina da bambanci da ku inni adallu uqamu wa uska manzan Allah ya ce ni na zamantowa ana ciyar da ni ana shayar da ni ma'ana na zamanto ana ciyar da ni ana shayar da ni kamar yadda yake cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni abitu inda rabbi yudimuni wa yasqini au kama qala yace ina kwana a wajen ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni wasu malamai suka ɗauka akan zahirinsa suka ce abinci ne na musamman da abin sha na musamman ake kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga wajen ubangijinsa malamai suka ce haka ya ci karo da azumi an gane ko domin na daga cikin ma'anar azumi shine kamewa ga barin ci da sha duk mutumin da yake ci yake sha a shar'ance ba za a kiraye shi mai azumi ba don haka magana mafi rinjaye ma'anar wannan lafazi shine kasancewar Allah na ba shi kuzarin wanda ya ci ya sha an gane ko kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa zadul ma'ad ya tsawaita bayani akan wannan matsala shine ma na yake kawo cewa ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da wani abu ya shagaltar da shi ya mamaye masa zuciya to yakan shagala ya manta ci da sha ya manta wato ci da sha wannan kuma abu ne wanda yake sananne duk lokacin da wani abu ya zo ya mamaye zuciyarka ya yi kane kane ba ka da wani tunani kawai sai shi to wannan na shagaltar da mutum game da ci da sha to a nan ganawa da yake da ubangijinsa da jin daɗin wannan ganawa ubangiji subhanahu wata'ala ke zuba masa kuzarin mutumin da ya ci ya sha don haka maganar ya waiwaya zuwa ga yunwa da kishirwa ma bai taso ba wannan kuma shine lazza wato ta imani zaƙin imani wanda in bawa ya ɗanɗana babu komai a cikin zuciyarsa illa tunanin ubangiji subhanahu wata'ala da jin daɗin ganawa da shi to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu bambanci tsakanin shi da su to don haka sai suka naci suka kidenawa manzon Allah ya sadar da su wuni daya aka zo wuni na biyu misali da aka dau azumi yau da aka yi sahur kafin ketowa alfajir da aka yi magarba manzon Allah sai ya yin buɗe baki aka wayi gari aka zarci yini na biyu daman karshen wata ne sai wata ya tsaya manzo Allah ya yake cewa yace inda a ce wata bai tsaya ba yace wallahi da na zarce da in ya so mu zuba mu gani dan haka shi yin wisal ya halatta amma iya gayar shi mutum yayi wisal na awa 24 kamar misali yau in kai sahur in rana ta fa aka waye gari ka wuni da azumi rana ta fada to kada ka yi buɗe baki sai ka bari sai lokacin sahur na gobe kenan sannan mutum ya yi wannan shi ya halatta shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda zai sadar da azumi daga cikin ku zai yi tazarcin shi manzo Allah ya ce fal yuwasil ila sahar au kama qala amma wuce haka wannan haramun ne domin hani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi nihin tazarce da su inda wata bai tsaya ba ya zarce manzo Allah ya yi haka ne saboda yi musu hukuma kenan to don haka ita dai ibada abinda ake bukatar mumini ya tsaya iya inda aka tseda shi kada ka dora ma kanka abinda ya wuce karfinka an gane ku don haka a nan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa shi bai zaman tuba tamkar su sai ya ce inni adallu uba'amu wa uska ya ce ni ina zamantowa ana ciyar da ni ana shayar da ni ma'ana Allah yana zuba mun kuzari na mutumin da ya ci ya sha don haka ta zarcen azumi ni ba wani abu wani ba mai wahala a kaina amma ku ba ɗaya kuke da ni sannan malam ya zo da hadisi na biyu shine hadisin abdulaziz ibn suhaib ke cewa ya ji anas dan malik allah in ƙara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ta saharu fa inna fi sahuri baraka manzon allah ya ce ta saharu wato ku yi sahur lafazin tasaharu fi'ilul amr ne umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ku yi sahur wanda kuma mun yi sanin cewa umarni kai tsaye idan ya zo daga Allah ko daga manzonsa iya abin da ake fa'idanta shine wajabci kamar yadda ka'ida ce wadda malaman usul suka tabbatar da ita in umarni ya zo daga wanda yake na sama da kai to wannan kai tsaye abinda za a fa'idanta a fahimta shine wajauci to nan manzon Allah ya ce mana ta saharu ku sahur sai mu ce sahur wajibi ne wace karina ta nuna mana cewa ba wajibi ba ne yawwa wannan ka'ida wannan banda wannan jumla ta gaba fa inna fi sahuri baraka yawwa hadisin da ya gabata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa malam yace wa salu wa lam yuzkari sahur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato sun yi tazarcen azumi kuma ba a ambata cewa sun yi sahur kaga inda yin sahur dole ne to da dole sai an yi ba maganar kenan a yi tazarcen azumi to don haka kenan a nan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana a nan yace tasaharu ku yi sahur to wannan wato umarni ne wanda yake na mustahabbanci ma'ana yin sahur sunna ce wadda take mustahabba an su mumini ya yi sahur ko da ba ka bukatar abinci a wannan lokaci ka tashi ko da ruwa ne ka kwamfada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya dace a yi sahur da shi shine dabino yin sahur an gane ko da dabino ana buƙatar ya zamanto a lokacin sahur mutum ya ci dabino domin a cikin dabino akwai sinadarin da ke ƙara ma gangan jiki na ɗan adam wannan kuzari kamar yadda hadisi ne duk da cewa a yanzu ya fake gare ya fake ba zan iya zawa da shi ba shine yace fa inna fis sahuri baraka manzo Allah yace domin wato game da cin abincin sahur manzo Allah yace akwai albarka kenan wannan jumla ce ta aliliya me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da cewa mu yi sahur domin game da yin sahur akwai albarka cin abincin sahur akwai albarka a cikinsa to don haka albarkar kwa ta wuce a lissafa kamar yadda malamai suka ambata farko dai akwai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunnarsa domin manzon Allah yana yin sahur idan zai yi azumi sannan kuma fa'ida ta biyu akwai saba ma ahlul kitabi bambancin azumi azumin mu da su ahalul kitabi kamar yadda manzon Allah ya bayyana mana shine yin safar domin su ba sa yin safar su kuma ahalul kitabi yan mushau da yahudu a kullum abin da ake bukatar musulmi su saba musu idan suka yi yamma mu gabas ake bukatar mu yi so ake a kullum mu yi hannun riga da su an gane ko idan ka saba musu to wannan kana da sakamakon lada na musamman a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kaga farko game da yin sahur akwai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu akwai saba ma ahlul kitabi abu na uku akwai ƙara samun kuzari akan bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala duk mutumin da yi sahur ba zai samu rauni kamar yadda wanda bai yi sahur ba shi kuma mai azumi yinin shi yini ne wanda yake na ibada karatun alkur'ani da duk wasu abubuwa na ambatan Allah da sauransu haka ake bukatar mai azumi ya kwashe tsawon yininsa ba ka wuni kana bacci ba sannan kuma akwai samun wato shine ƙarin nishadi a cikin gangan jikinka za ka ƙara samun nishadi sannan kuma akwai ishe wato shine mummunar ɗabi'a wanda duk wasu miyagun halaye na daga cikin abin da yake haifar da su yunwa an gane ku kamar fushi idan ka ɗauka galibi mutum yana jin yunwa yana cike da fushi daga an taba shi kaɗan sai fada to irin waɗannan miyagun ɗabi'u da miyagun halaye wanda in mutum ya yi fushi kuma komai yana iya biyowa baya na baƙaƙen maganganu da zagi da sauransu kenan mutumin da ya yi sahur kenan yunwa kanta ba za ta samu gunda za ta motsa masa irin waɗannan miyagun halaye sannan kuma tashi domin yin sahur sababi ne wanda zai kai ka kai sadaka ga wanda yake mabukaci domin akwai mabukata waɗanda suke kewaye jama'a a lokacin sahur domin su ma a taimaka musu su samu abin da za su yi sahur da shi sannan kuma sababi ne wanda in ka tashi domin yin sahur za ka ambaci ubangijinka subhanahu wa ta'ala kuma za ka yi addu'a ka roƙe shi bukatunka na duniya da lahira kuma wannan lokaci lokaci ne wanda yake na samun wato karɓuwar addu'a bugu da ƙari malamai suka ce tashi domin yin sahur hallo sababi ne na yin niyya ga mutumin da ya rauka da bai yi niyya ba wato tun a farkon dare kaga misali mutumin da aka ga wata bai saka niyya a cikin zuciyarsa in ya tashi yin sahur a wannan lokaci yakan iya halarto da niyyar ya yi ta yawa cikon bayani akan hadisin da ke nuna cewa shi sahur kada mutum ya bar shi ko da kwankwadar ruwa ne shine hadisin da abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin na cikin musnad na al-imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa as-sahuru baraka wato abincin sahur manzon Allah ya ce ma'abucin albarka ne falata da ugu manzon Allah ya ce kada ku dena shi walau an ya jira'a a hadukun jur'atan mimma ko da a ce ɗayanku zai kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa ɗaya tak ko da kwankwaɗin ruwa ne mazan Allah ya ce kada ku bari fa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasaffirin domin Allah da mala'ikunsa wato suna yin addu'a wato ga wanda yake masu yin sahur ga duk mutanen da suke sahur ubangiji subhanahu wata'ala na kyautata yabo a kansu mala'ikun Allah kuma suna roƙa musu Allah cewa ya gafarta musu za mu tashi babi na 21 ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babun izanawa bin nahari sauma wa ƙalat ummu darda'i radiyallahu anha كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فلي- فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne na musamman idan mai azumi ya ɗau niyyar azumi bin nahari a lokacin yini ma'ana bayan rana ta hudu idan aka ce annahar wato yana farawa bayan hudowar rana kenan ta ɗan ɗaukaka kamar bayan hudowarta da minti sha biyar wanda wannan lokaci ana kiran shi abuha to wannan gaba ɗaya har zuwa gushewar rana duka ana kiran shi annahar idan mai azumi ya yi niyyar azumi bin nahari wato a lokacin yini menene matsayin azuminsa shin ya inganta ko bai inganta ba bayani zai zo nan gaba shine a nan sai malam ya zo yi ta'alikin hadisi na wato ummu darda ummu darda mata ce ta abu wani abu darda Allah ya kara masa yadda shine take faɗa kana abu dardai wato mai gidanta abu darda Allah ya kara masa yadda ya kasance yana faɗa inda kun ta'am sai ya ce akwai abinci a wajenku me yake nihi da abinci shine abincin karin safe abincin karin safe kamar yadda hadisin yana cikin musannaf na ibnu abi shayba shine take cewa kana abu darda yabduna ahyanan duha tace wani lokaci abu darda wato mijina yakan yo jijjihi a lokacin hantsi ma'ana yazo fayas'alu fayas'al al-gada sai ya tambaya cewa akwai abincin karin safe ta ce faruba malam yuwafiqu indana so da yawa in an bashi abincin abincin bai gamsar da shi ba fa ya kulu sai ya ce idan ana sa'i tunda haka ne na wuce da azumi an gane ko shine anan take cewa zai zo sai ya ce da mu inda kun fa'am shin akwai abincin karin safiya fa in kulna la in mun ce masa a'a ko kuma ga abincin amma bai gamsar da shi ba kala sai ya ce fa inni sa'imun yaumi hadha tunda haka ne yace to wannan yini nawa zan wuce da azumi a takaice wannan hadisin yake nuna mana kenan kwana da niyya ga mai azumi ba sharaki ba ne illa kasancewar ƙarin bayani zai zo nan gaba wani azumi azumi gaba daya na farilla da na nafila ko kuma ya keɓanta da wani banda wani daga cikinsu sai ya ce wa fa'alahu abu dalha abu dalha allah ya kara masa yadda wato shi ma ya kasance na aikata haka kamar yadda anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa abu dalha kana ya ati ahada ya kasance na zawa wajen iyalinsa sai ya ce hal min gada shin ko akwai karin safiya fa in qalula sama yawmahu zalik in an ce masa a'a sai to yayi sai wuce da azumi a wannan yini haka Abu Dalha Allah ya kara masa yadda ke shine anan yace wa fa'alahu Abu Dalha wa Abu Huraira wato da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wa Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas wanda shi hadisi na Abdullahi dan Abbas kamar yanda Ikrima Allah ya ji kansa yake cewa Abdullahi dan Abbas ya kasance zai wayi gari hatta yuzhir sai ya kai lokaci na garjin rana kenan gab da azhar summa yaqulu sai ya ce wala qad asbahtu wa ma uridu sawma wa ma akaltu min ta'amin wala sharabin munzu yau wala asumanna yawmi hada sai ya ce na wayi gari a yau bana bani da nihin yin azumi yace amma tunda aka wayi gari ban ci ba ban sha ba tun wayewar gari don haka sai ya ce to yau azumi zai yi sai ya wuce da azumi sai an zo gab da azhar shine anan malam kenan yayi adafin Abdullahi dan Abbas ga Abu Hurairah sai ya ce wa Huzaifa da Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su waɗannan kenan suna wayuwar gari ba tare da nihin azumi ba sannan kai tsaye kuma su yi niyyar azumi su wuce don haka dai wannan duka ahadith ne mawqufa cewa abu darda'i haka yake yi abu dalha shi ma na aikata haka abu huraira shi ma na haka haka abdullahi dan abbas haka huzaifa allah ya kara musu yadda haka suke yi tare da cewa akwai hadisi a cikin sahihu muslim da cikin as-sunanul arba'a wanda aisha allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shigo wajenta faƙala sai ya ce hal inda kun shai shin ko akwai wani abu na karin kumallo a wajen ku Aisha ta ce muka ce masa a'a manzon Allah sai ya ce fa inni idan sa'im tunda babu karin sa'im manzon Allah ya ce to na wuce da azumi kaga wannan hadisi ne murfu aisha ta tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a wayi gari ya zo ya tambaya akwai karin safe in akwai an bashi manzon Allah ya ci in babu kuma sai ya wuce da azumi ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tambaya shin akwai abinci muka ce masa eh sai wani nau'in abinci da ake kiran shi alhais ta ce shine aka kawo mana kyautar shi wanda garin alkama ne da dabino da man shanu da ciko ake dame shi a cibire shi a yi dawo an gane ku wanda har yau larabawa suna yin shi wanda galibi da shi ma suke buɗe baki duk wanda ya tafi hajji in dai an yi katari ya yi azumi zai gani a cikin masallacin harami na makka da na madina ana shimfidawa akan sufura da bino da irin wannan abinci wanda za ka gan shi kamar dawo ne haka ya karkata zuwa baki-baki to shine Aisha ta ce masa ta ce masa sai dai wani abinci da ake kiran shi hais manzon Allah sai ya ce mu gani sai manzon Allah ya dauka ya kai bakin sa ya ce da na wayi gari ina azumi amma yanzu na aji wanda wannan hadisi na nuna cewa in ka wayi gari kana azumi na nafila ya halatta ko babu wani uzuri ka aje wannan azumi kuma ba maganar ramuwa a kanka kenan don haka dai shi wannan hadisi na nuna mana cewa ashe azumi na nafila ba sharaɗi ba ne ba cewa mutum ya kwana da niyya kamar yadda wato da yawa daga cikin malamai suka tafi akan haka cewa azumi na nafila ba sharaɗi ba ne ba kwana da niyya azumin da sharaɗi ne a kwana da niyya shine azumi wanda yake na farilla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa mu je wannan hadisin sai ƙarin bayani ya zo akan shi yawa hadisi na wanda malam ya shigo da shi a baban shine hadisin salama ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan yunadi fi nasi yawma ashura lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wani mutum a ranar ashura domin yayi shela a cikin jama'a in aka ce shela shine sanarwa kenan wannan mutum shine hindi ibn asma Allah ya kara masa yadda wanda yana daga cikin banu aslam manzon Allah ya tura shi ya je cikin jama'arsa ya sanar da su cewa kowa ya tashi da azumin kowa ya yi azumin ashura shine manzon Allah ya ce masa murqau maka an yasumu hadhal yawm yawma ashura je ka umarni jama'ar ka cewa wannan yini na ashura su azumce shi maza Allah ya ce faman wajattahu minhum da akala fi awwal yawmihi falyasum akhirahu maza Allah ya ce duk wanda ka same shi cewa ya riga ya ci wani abinci a farkon yinin shi maza Allah ya ce to ya cika azumin shi wannan lokacin da Allah ya farlanta azumin ashura kamar yadda a magana mafi rinjaye azumin ashura farilla ne a farkon musulunci tare da cewa da yawa daga cikin malamai jumhurin malamai suna ganin cewa ba wajibi ba ne amma ta fuskar dalili dalilai sun tabbatar da cewa wajibi ne kamar yadda in ka koma littafin da ake kiran shi da suna sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ali ibn hassan ibn abdulhamid al-halabi da salim ibn id al-hilali biyu daga cikin almajiran shek nasir albani suka yi haɗin gwiwa suka wallafa wannan littafi wanda sun yi bayani bayani mai gamsarwa game da sifar azumin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a nan sun koro da dalilan da suke tabbatar da azumin ashura matsayin washibi ne shine a nan manzon allah ya ce masa murƙau maka ka umarci jama'arka an ya sumu hazali yauma yauma ashura su azumci wannan yini yini na ashura maza Allah ya ce faman wajadtahu minhum duk wanda ka same shi daga cikin su kada aka lafi a wani yau tabbas ya ci wani abinci a farkon yinin sa maza Allah ya ce fa ya sun akhirahu wato ya azumci karshen wannan kyau wa man lam ya'kul manzon Allah ya ce to duk wanda ku bi an gane ku shine ya ce anna man akala lalle duk wanda ya ci falyutin mato ya cika azuminsa au falyasum ko ko manzon Allah ya ce falyasum ma'ana ya yi da azumtar saurin yini wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin shin manzon Allah ce ya falyutin ma ko kuma ce ya falyasum sai ya ce wa man lam ya'kul duk wanda ku bai ci ba wani abinci tunda aka wayi gari manzon Allah ya ce fala ya'kul to kada ya ci wani abu ya ci gaba da azumi akwai hadisi wanda yake cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i wanda da manzon Allah ya yi umarnin cewa su cika sai ya ce fa atimu baqiyata yawmikum waqbuhu wato ku cika wato sauran yinin ku sannan kuma ku rama shi wannan hadisi bai inganta ba domin yana da wasu illoli hadisi ne wanda bai tabbata ba wanda in ka koma cikin littafin da muka yi ishara za ka ga bayani game da illolin wannan hadisi bai inganta ba don haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa duk mutumin da ba shi da labarin cewa wata ya tsaya a shiya sai da aka wayi gari sai ya ji labarin cewa ai shiya wata ya tsaya suka ce sai ya yi rukun baki kuma sannan bayan azumi kenan ya rama rukun bakin da zai yi menene matsayinsa saboda alhurmar wannan wata me yasa saboda su sun tafi kwata-kwata in dai azumi ne wanda yake na farilla to baya halatta mutum ya yi niyya bayan ketowa alfijir domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man lam yubayyit siyama min al-layli fala siyama la duk wanda bai kwana da niyya ta azumi tun da dare manzon Allah ya ce to ba shi da azumi to dan haka malamai suka ce wannan na nuna kenan mutumin da yake sanada tsayawar wata in kana sane da wata ya tsaya to tun daddare kafin alfijir ya keto za ka yi niyyar azumi amma in ba ka da labari sai bayan ketowa alfijir gari ya waye karfe takwas zuwa tara zuwa goma ko a sha biyun rana ka samu labarin cewa jiya ai wata ya tsaya to duk abin da ka ci ka sha kafin ka samu wannan labari wannan ya wuce ta sha daga wannan lokaci za ka yi niyyar azumi kuma ka wuce da shi kuma ba maganar karama an gane ko ba maganar karama ba maganar kuma rukon baki cewa wannan yini da kai kayi rukon baki saboda alhurma ta ramadan don haka kuma a ƙarshe sai ka rama wannan lafazin da ya ce wa kuruhu wannan bai inganta ba don haka kenan wannan muna ana maganar kenan mutumin da ba shi da labarin tsayawar wata wanda ya wayi gari ranar kokonto kenan yau ana 29 ga watan ramadan kenan gobe ranar kokonto ce takan iya yiwa wata ya tsaya a yau ko kuma bai tsaya ba kenan sai ka samu labarin cewa ai wata ya tsaya ce kenan shine a wannan lokaci mutum sai ya niyya ya ci gaba da azumin sa to don haka a nan wasu malamai waɗanda suka tafi akan cewa shi azumi na nafila ya halatta mutum ya yi niyya wato bayan ketowa alfajir ba sharaɗi ba ne ba dole sai mutum ya kwana da niyya wasu malamai sun toge su ne malaman hanafiya suka ce kafin gushewar rana kana iya yi amma in bayan rana ta gushe ba ka yi ba amma a magana mafi inganci ba maganar kayyadewa da cewa kafin gushewar rana ko bayan azahar ne ko bayan la'asar ne a wannan lokaci za ka yi niyya sannan ka wuce da azuminka kawayi gari baka ci ba baka sha ba sai zuwa maraice baka dai samu abin da za ka kai bakin ka to a wannan lokaci kana iya yin niyyar azumi ka wuce da shi ko baka da labarin tsayawar wata sai bayan azahar aka ce maka wata ya tsaya sawa'an ka ci ka sha ko baka ci baka sha ba a wannan lokaci sai ka yi niyyar azumi ka wuce kuma ba maganar karamu domin shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man akala anna man akala manzon Allah yace lalle duk wanda ya riga ya ci wani abinci fal yutimma to ya cika azumin sa aw fal yasum manzon Allah yace ya azumci ya azumci azumin sa kenan wa man lam ya'kul duk wanda bai ci ba bai sha ba fala ya'kul manzon Allah yace to ka faɗa masa kada ya ci kenan ya ci gaba da azumi wannan kenan a farkon kenan musulunci azumin ashura farilla ne lokacin da Allah ya farlanta azumi wanda yake na ramadan sai aka shahi hukuncin farlancin shi amma banda sauran hukunce hukunce don haka malamai suka ce shafe wani bangare na hukunci baya lazumtar wato share shahe sauran hukunce hukunce kenan farlancin shi dai an shahe amma kasancewar in mutum ya wayi gari kenan bai ci ba bai sha ba ya samu labarin jiya wata ya tsaya to wannan hukunci na azumin ashura yana daidai da shi kenan a wannan lokaci zai yi niyya ya wuce da shi mun fahimci hadisin ko babu sa'imi yusbihu junuba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أنه قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال ها وحدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان مروان يعني بن الحكم أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الخليفة وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin mai azumi da ya wayi gari da janaba shin azuminsa ya ɓaci ko kuma azumi ne ingantacce mai azumi ne yawa yi gari da janaba ci gaba da azumi zai yi ko kuma azumi ya ɓaci wanda janabar ma'ana ta same shi kafin ketowa alfijir amma bai yi wanka ba har alfijir ya keto shine kenan fuskar tambaya ta babu kenan babu sa'im yusbihu junuba shin azuminsa ya inganta ko ya ɓaci to shine anan malam ya shigo da hadisin wato sumai wanda shi sumai yantaccen bawa ne na abubakar ibn abdurrahman ibn lahar ibn hisham ibn mugira wanda shi sumai ya ji kenan mai gidansa abubakar ibn abdurrahman na faɗa cewa na kasance ni da mahaifina kenan shine abdurrahman ibn lahar lokacin da muka shiga shiga wurin aisha da ummi salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan malam sai ya tahawilul isnad ila isnadin akar shine kenan yazo da kalima ta ha shine yace qala ha wa haddathana sai ya zo da wani kenan sanadi na daban ta hanyar abul yaman daga shu'aib daga al-imamu zuhri daga abubakar ibn abdurrahman shine yake cewa lalle mahaifinsa abdurrahman ibn al-harith wato ya ba ya ba marwan ibn al-hakam wato labarin cewa lalle aisha da ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka ba shi labarin cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance alfijir na riskarsa hali yana da janaba kuma janaba ta saduwa da iyali an gane ko ma'ana alfijir na ketowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah yana tare da janaba kuma janaba wato ta saduwa da iyali don haka a wata riwaya aisha take cewa kana yusbihu junuban min gairi hikilami thumma yasumu zalika yau maza Allah zai wayi gari yana da janaba kuma ba mafalki ba janaba ta saduwa da iyali sannan manzon Allah ya wayi gari yana azumi shine anan suka ce thumma yagtasilu sannan yayi wanka bayan ketowa alfijir wa yasumu kuma ya tashi da azumi Marwan Allah ya ji kansa sai ya faɗa ga Abdulrahman ibn al-Harith lokacin da ya ba shi labarin cewa Aisha da Ummu Salama su suka faɗa masa haka sai ya ce masa uqsimu billahi yace ina hada ka da Allah ma'ana ina maka magiya da ubangijin da ya halicce ka la tuqarri annabiha aba huraira ka je ka kwankwashi wato jin abu huraira Allah ya kara masa yadda je ka ka faɗa masa a fili ya ji wannan hadisi a wata riwaya ana samun la tufazzi anna biha aba huraira je ka ma'ana ka firgitar da abu aba huraira ma'ana me yake nihi da firgitarsuwa ma'ana ka tsoratar da shi akan fatawar da yake badawa domin shi abu huraira yana bada fatawar cewa duk mutumin da ya wayi gari da janaba to ba maganar azumi azuminsa ya baci haka abu huraira allah ikara masa yadda yake ba da fatawa shine a nan suka ce mawana shine ya ce masa uqsimu billahi ya ce ina maka magiya da ubangijin da ya halicce ka la tuqarri anna biha aba huraira lafazin la tuqarri anna an ciro shi ne daga alqar alqar wato shine kwankwasar abu kenan an gane ko amma suna amfani da wannan kalima a faɗa maka abu ka ji da kunnanka ji wanda yake kuma a bayyane shine ma'ana ya je ya kwankwashi kunnan abu hurera ya gaya masa kenan wannan abin da matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗa cewa mazan Allah yana wayuwar gari da janaba kuma janaba ta saduwa da iyali ba zai yi wanka ba sai bayan ketowa alfijir kuma sannan ya tashi da azumi wa marwanu yawma izin alal madina marwan a wannan lokaci shine shugaba a birnin madina shine matsayin kenan gwamna a birnin madina faƙala abubakar wato abubakar ibn abdurrahman sai yake cewa fakare hazalika abdurrahman mahaifina abdurrahman wato sai ya kyamaci ya faɗa ma abu huraira wannan magana ma'ana ya je ya tattauna da shi sai ya kyamaci haka domin lokacin da marwan ya faɗa masa ya ce masa je kaka kwankwashi kunnen abu huraira ka faɗa masa cewa ga yadda ka ji matan manzan Allah sun faɗa sai ya ce inna hula jari ya ce ai abu huraira makwabci na ne wa inni la akrahu an astaqbila hu bima yakra yace ni ko ina kyamar makwabci na in fuskance shi da wata magana maganar da yake ki yana kyama ina kyamar kenan in je in bata masa rai a wata riwaya yake cewa abokina ne ni kuma ina jin nauyin a ce na fuskance shi da irin wannan in je yi muzakara da shi akan wannan matsala wannan na nuna mana yadda magabata junansu yake girmama juna an gane ko yadda junansu yake jin nauyin juna saboda makwabcin shi ne makwabci ko yana da kima kuma saboda abokinsa ne aboki ko yana da kima don haka ya ce ina jin nauyin a ce na fuskance shi da wannan domin shi ga yadda yake ba da fatawa kuma kada ka fahimci cewa wannan fatawa daga cikin jikar shi ce abu huraira wannan cewa min kisi wannan bai inganta ba abu huraira tabbas ya ji ne daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama amma fa da wasida tsakanin shi shine tsanin da yake tsakanin shi shine al-fadl ibn abbas wanda har rantsuwa yake da allah shi abu huraira yana cewa yana rantsuwa da wato ubangijin ka'aba shine yake cewa wa rabbi hadhal baiti ma ana qultu man adraka subha wa huwa junub fala yasum yace muhammadun wa rabbil ka'aba qala yace na rantsi da ubangijin wannan daki yace ba ni bane ba na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ne ya fada to shine anan shine sai ya ce wato abubakar yake cewa fakari hazalika abdurrahman abdurrahman ya kyamaci ya je ya yi gaba da gaba da abu huraira ya faɗa masa haka ya ce sun maƙuddira lana an na jitami'a bi zilhulaifa ya ce sannan sai aka ƙaddara haɗuwarmu da abu huraira wato allah in ƙaddara kenan haɗuwarmu da shi a nan zilhulaifa wa kanati li abi huraira hunaka hunalika ar a can zulhulaifa abu abu huraira Allah ya kara masa yadda yana da wata gona tashi ta musamman aka yi katari sai suka haɗe a nan zulhulaifa wanda zulhulaifa miƙaci ne na mutanen madina yana da wata gona a can wanda tsakanin zulhulaifa da masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya ce ta kilo goma sha biyu to a wannan lokaci yana da gona a can Allah ya kaddara wato haɗuwarsu shine yace thumma qaddara lana kenan kaga a nan ba ta kanas ba ne bai tashi ya iske shi a'a Allah ne ya kaddara haduwarsu shi ne ce kun maƙuddira lana an na jitami'a sannan sai aka kaddara haduwarmu da shi bi zirhulaifa wato a nan zirhulaifa wa kanat li abi huraira ta radiyallahu anhu hunalika wato abu huraira yana da wata gona a can faqala abdurrahman li abi huraira abdurrahman ibn al-harith sai ya faɗa ga abu huraira sai ce inni zakirun laka amra ya ce ni mai ambata maka wani al'amari ne ma'ana wani al'amari ne zan ambata maka ya ce amma walaula marwanu aka sama alayya fihi ya ce wallahi in ba dan marwan shugaba namu a madina wato ya mun magiya ya haɗa ni da allah ya ce lam azkuru laka ya ce wallahi ba zan ambata maka ba saboda ina da jin nauyinka ina ganin kimarka wannan na nuna mana ladabi daga cikin ladabba duk lokacin da za ka isar ma na gaba da kai wani sako wanda kuma kana zaton zai kyamaci wannan sako to ya kamata ka yi shimfiɗa kafin ka faɗa masa ka nuna masa dalilin abin da yasa za ka faɗa masa wannan abu shi ne ya ce masa inni zakirun laka amra ya ce ni ne ambata maka wani al'amari ne ya ce walaula marwanu aka sama alayya ya ce in ba dan marwan wato ya mun magiya fihi game da wannan al'amari cewa in ambata maka ya ce lama azkurhu laka ya ce wallahi ba zan ambata maka ba fa zakara qawla aisha wa ummi al-fadl wa ummi salama radiyallahu anhuma sai ya ambata masa fadar aisha da ummu salama Allah ya kara musu yadda da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan wayi gari ma'ana alfijir ya riske shi yana da janaba kuma janaba ta saduwa da iyali sannan ya yi wanka bayan ketowa alfijir kuma ya wayi gari da azumi ya faɗa masa abin da aisha da ummi salama suka faɗa allah ya kara musu yadda faƙala sai abu huraira ya ce ka zalika haddasa ne alfabul ibn abbas ya ce haka wato alfabul ibn abbas wato ya bani labari sai ya ce wa huwa a'lam an gane ko kamar yadda yake cikin wata nuska kenan wa huwa a'lam an gane ko wa huwa a'lam kenan shi alfabul wato shine mafi sani ma'ana game da abin ne ba ni labari don haka kuma a wata nuska abin da ake samu wa hunna a'lam ma'ana aisha da ummi salama wato su ne mafi sani saboda su suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi dare da rana kenan don haka a nan shi ne sai ce wa ƙala hammam wa ibn abdullahi wato hammam da shi da ɗan abdullahi ɗan umar sun rawaito daga abu huraira allah ya kara masa yadda abu huraira ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya amuru bil fitr lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni game da ajiye azumi ga duk mutumin da ya wayi gari da janaba an gane ko malam sai ya ce wal awwalu asnad malam ya ce amma fa na farkon malam ya ce asnad ya ce shi ne ya fi wato dangane kenan shi ne ya fi ƙarfi hadisi na farko me yasa saboda kasancewar hanyar wannan ta farko kasancewar hadisi ne kai tsaye marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kenan ta bangaren sanadi wannan hadisi na farko wanda Aisha da Ummi Salama suka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi domin ya fi karfi me yasa saboda kasancewar hanyoyin da hadisin ya zo sun ma wuce a lissafa kamar yadda ibn abdulbar yake cewa hadisi ne ma mutawatir hadisi ne mutawatir wanda kuma shi hadisi na abu huraira galibi hanyoyin da ya zo fatawa ce abu, abu huraira allah ya kara masa yadda wato yake badawa fatawa ce yake badawa tashi cewa duk mutumin da ya wayi gari da janaba to ba shi da azumi tare da cewa amma a nan ya ce shi hammam da ibn abdullahi ibn umar daga abu huraira cewa yi kanin nabi sallallahu alaihi wasallama ya amudu bil fitr manzon Allah yana umarni game da cewa wato duk mutumin da ya wayi gari da janaba to ya ajiye azumi to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba kuma janaba ba ma ta mafarki ba janaba ta saduwa da iyali ya halatta mutum ya wayi gari da ita wannan janaba ba ta illa ga azuminsa don haka sai ka hada da macen da ta samu tsarki game da jinin al'ada ko jinin biki kafin ketowa alfijir za ta wayi gari tana mai azumi ko da bayan alfijir din za ta yi wanka don haka malamai suka ce an so mace mai jinin al'ada da mai jinin biki in alfijir ya kusa ketowa ta tsaya ta yi binciki kanta ta samu zarki ko ba ta samu ba in ta samu zarki kenan sai ta tashi da azumi ko da ba ta yi wanka ba a wannan lokaci ko da sai bayan alfijir za ta yi wanka wanda wannan kuma yana ƙara nuna halaccin mutum ya wayi gari wato mutum ya jinkirta wankan janaba wato har zuwa ketowa alfijir illa kasancewar an so ga dukkan mutumin da zai kwana da janaba to ya dan sanya ruwa a jikinsa ma'ana ya yi arwalla an gane ko kamar yadda in mutum yana son yi jinkirta wankan janaba to ana buƙatar ya yi arwalla ma'ana dan ya dan sauƙaƙa janabar da take tare da shi a takaice dai kenan wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan mai azumi ya wayi gari da janaba sawa'an janaba ta saduwa da iyali ko janaba wadda take ta mafarki babu mubasharati lis-sa'im wa qalat Aisha radiyallahu anha yahrumu alayhi farjuha qala haddathana Sulaiman ibn Harb annahu qala قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما معارف حاجة قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنا يتم صومه wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin hada jiki da iyali ga mai azumi shin na halatta mai azumi ya hada jiki da iyalinsa domin lafazin almubashara shine iltiqa'ul basharatai ma'ana haduwar fata da fata ma'ana mai azumi ya hada jiki da iyalinsa su rungumi juna shin ya halatta ko bai halatta ba shine Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ya harumu alaiha ya harumu alaihi farjuha tambaya aka ma aisha kamar yadda wanda ya mata tambayar shine hakim ibn iqal yake cewa na tambayi aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya haramta gare ni game da matata idan ina azumi qalat aisha sai ta ce farjuha gabanta shi kadai ne ya haramta gare ka ba za ka kusance ta ba amma komai kana iya yi da iyalinka idan kana azumi shine aisha shine anan malam yayi ta'liqin hadisin an gane ko yace wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa tana mai ba da amsa ga wanda ya mata tambaya lokacin da ya tambaye ta me ke halatta gare ni game da iyalina idan ina azumi aisha ta ce masa komai ya halatta amma ban da gabanta ya harumu alaihi farjuha shine malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda al-Aswad ibn Qais an-Nakhai ya rawaito daga wajenta Aisha take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sumbantar iyalinsa ya hada jiki da su wa huwa sa'im kuma alhali wato yana azumi aisha take tabbatarwa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar iyalinsa kuma yana hada jiki da su halin yana azumi aisha sai ta ce wa kana amlaka kumli irbi ta ce amma fa ku san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku mallakar bukatar shi ma'ana ya fi ku mallakar kai an gane ku iya dai ya sumbanci matarsa ya hada jiki da ita amma fa yana da ikon da zai mallaki kansa ba zai wuce haka ba shine sai malam ya ce wa qala ibn abbas wato abdullahi dan abbas ya faɗa dangane da tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu taha hikaya ga fadar Musa da yace wali yafiha ma'aribu ukhra ma'arib sai yace haja jam'i ne na ma'araba in aka ce ma'araba ita ce haja bukata ma'arib jam'i ne kenan anan yake nihi ya fassara mana kalma ta amlaka kum li irbi ma'ana ga bukatar shi ai li hajatihi sai yace qala qawus dawus ibn kaisan al-yamani shi ma ya faɗa game da fassara fadar Allah subhanahu wata'ala gairi ulil irba an gane ku waɗanda kenan ba a hana su shiga cikin gida wanda ya halatta su shiga sai yace gairi ulil irba sai yace ala ahmaku la hajata lahu fi nisa' shi wawa wanda yake zulo ba shi da bukata game da mace an gane ko akwai wawa wanda yake dolo wanda bai kula ba da mace bai san ba ma mece ce mace to wannan ba laifi ya kan iya shiga cikin gida gidan da ba na shi ba al'irba kenan me ake nihi bukata to don haka shi wannan hadisi kamar yanda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai azumi ya halatta ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su tare da cewa ishaq ibn ibrahim da al'imamu malik allah ya ji kansa su suna ganin cewa ya dacewa don haka da su da mafi yawa daga cikin wasu malamai suka karhanta cewa mai azumi ya hada jiki da iyalinsa ko ya sumbanci iyalinsa wannan bai dace ba al'imamu malik da ishaq suka ce in har mai azumi ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su idan ya sake maniyi ya fito to zai rama azumi kuma zai yi kafara amma idan mazi ne kadai ya fito suka ce to anan zai rama azumi kawai an kafa an nema musu hujja da cewa ai shi fitar da mani shine wato gayar wato abinda mai saduwa da iyali yake nema domin jin daɗin shi ƙarshen jin daɗin kenan mai iyali idan ya kusanci iyalinsa wato shine mani ya fito to wannan shi kuma ya hada jiki ko ya sumbanci iyalinsa mani ya fito suka ce iya abin da yake kai shi dole sai ya rama kuma sai ya yi kafara azumi 61 aka musu bita da kulli aka ce a a ai ita kafara tana da alaka ne kawai da saduwa da iyali an gane ko ko da maniyi bai fito ba mutumin da ya sadu da iyalin shi to wannan dole sai yayi kafara kenan kaga anan sun rabu saduwa da iyali daban fitar maniyi daban in dai mutum ya sadu da iyalin shi da gangam a cikin yini na Ramadan ko da maniyi bai fita ba to wannan dole sai yayi kafara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma wannan sahabi da ya nuna cewa ya halaka manzo Allah ya ce me ya halakar da kai ce na afka ma iyalina kuma alhali ga yini yini na Ramadan manzo Allah ya ce masa kana da ikon yan tabawa ya ce a zaka iya azumi 60 a jere ya ce a ya rasulullahi azumi ne ɗaya ne wani kasa jimrewa ya da na kusanci iyalina to ina ni ina azumi 60 maza Allah ya ce masa za ka iya ciyar da miskini sittin ya ce ina ni ina ciyar da miskini sittin maza Allah ya ce masa koma zuwa jimawa aka zo da wani samu na dabino maza Allah ya ce masa dauka ka je ka ciyar da shi sai ya ce ala afkara mini wanda ya fi ni talauci zan ba ka ce ya rasulullahi rantsuwa nake maka da Allah tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta ban san da wasu masu gida wanda suka fi gidana talauci manzo Allah ya ce masa je kaka ciyar da iyalinka a takaice wannan hadisi na nuna mana kafara tana tabbata akan mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin yini na Ramadan dan haka magana mafi rinjaye in mutum ya sadu da iyalinsa mutum ya sumbanci iyalinsa ko ya rungume su ko kuma ya dawwama dibi ga iyalinsa har maziyi ya fito to wannan ba maganar ramuwa a kai shi in kwamani ya fito to zai rama azumi daya an gane ko don haka iya abin da yake wajabta kafara shine saduwa da iyali da ganganci idan mani ya fita ta hanyar tunani ko kallo ko hada jiki da iyali ko sumbantar iyali wannan iya abin da yake kan mutum zai rama azumi daya in mazi ne kuma babu ramuwa a kansa amma su malikiya sun tafi akan cewa in mazi ne mutum zai rama azumi daya in ya suke mani ya fito to wannan dole sai ya yi kafara azumi 61 amma a magana mafi rinjaye iya abin da yake wajauta kafara shine auka ma iyali da ganganci a cikin yini na ramadan in akan mantuwa ne mutum ya sadu da iyalin shi a cikin yini na ramadan ba maganar ramuwa balantana kafara an gane ko daidai yake da manzon Allah da ya ce duk wanda ya ci ya sha alhali yana da azumi Allah ya ciyar da shi Allah ya shayar da shi don haka babu ramuwa akan shi balantana kafara shine anan Aisha take cewa wa kana amlakakum bi irbi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fi ku mallakar kansa don haka sai yake cewa wa qala Jabir ibn Zayd wato Jabir ibn Zayd in zarafa amna yukin sauma wato in an gane ku Jabir ibn Zayd tambaya aka masa dangane da mutumin da ya kalli iyalinsa a cikin wata na ramadan ya kalli matarsa shahawarta sai ta sanya mani ya fito shin wato azuminsa ya karye ko kuma fa shi ne jabir sai ya ce wai ya yutin musauma ya ce zai cika azuminsa kawai ba abin da ya shafi azuminsa inna zarafa amna cha yutin musauma wato ya cika azuminsa kaga a wannan fatawa ta jabir ibn zaid wato ba ma maganar ramuwa in kamar misali ta hanyar kallo ne kallo amma don haka in hanyar hada baki ne kai sun ba ko kuma ka kusance ta kuka hada jiki to wannan shine wasu malamai al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suka ce in mutum ya hada jiki da iyalinsa kenan in maniyi ya fito to wannan zai rama azumi guda amma in ta hanyar kallo ne to ba maganar ramuwar azumi kamar yadda shi anan jabir ibn zaid ya ce idan mutum ya kalli iyalinsa kenan ko tunani da za ka yi dangane da saduwa da iyalinka idan mani ya fito to ba maganar ramuwa cayi mutum musamman azuminsa kawai zai cika nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك